ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ونباب بالنكرة لا يقتأ صلاته ما مر بين يديه لا يقتأ صلاته ما مر بين يديه أي ما مر بين يديه لا يقتأ صلاته mana in kana sallah abu yanzu ya shige gabanka baya yanke ma sallah sallah ka tayi baya bata ma sallah abinda ake nufi kenan to shine ya kawo hadisin na Aisha radiyallahu anha قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن أب... ابن ابن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنها قالت لنا عائشة تتي كنت na kasance ana mu bayyana ya dai rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa rijlaya fi qiblatihi na kasance ina kwanciya gaban manzon Allah ya alqiblarsa yana sallan dare kafafuwa ta suna alqiblarsa fa idza sajada gamazani fa qabaltu rijlayya sura ce eh lodi yayi mata yawa to a rarrage ko a ƙara mata karfi kuma ita mako? ba jiya haka kai karatu har kadan shi ba yanzu yau an kara lodin ne an kara abokan lodin ne a ji a kashe su mana duka sai an sake kunnuwa ne a kira sagiru mana ina sagiru sai ce mai zai ta da babban injin je a tara babban inji akwai babban inji a je a ɗauki akwai batir akwai batir gaba an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat an karbo daga nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita tace kuntu anamu baina yaday rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa rijlaya fi qiblatihi na kasance ina kwanciya ina bacci gaban manzon Allah kafafuwata a alkiblarsa fa idza sajada gamazani fa qabaltu rijlayya in manzo Allah zai yi sujjada shi ya zungure ni shi na ja kafata kafafuwata guda biyu wa iza qama basattuhuma in yi sujjada ya gama ya daga shi mika in mika kafafuwata guda biyu qalat tace wal buyut yawma idhin laysa fiha masabih wal buyut yawma idhin laysa fiha masabih a wannan lokacin babu fitillu ba sola ba laifa ba komai abinda ka iya za ka yashi za ka kunna a cikin wannan hali na duhun yanayi aka fito da duk hasken da ake yi har yanzu duniya baki daya to yanzu hasken duniya duk an hadu da lantarki da sola da menene da rechargeable kuma an kasa yin komai wuta aka ɗauke muka kasa yin komai sai an samu in ba samu ba sai dai a tashi to lokacin da ake karatun manya-manyan littafai da kyandar da ci balbala ake yi yasa himma ita ce gaba kafin wa'insu abubuwa in babu himman duk abin da aka saka ba zai amfani ba ba shi da amfani da yawa an fahimta ko ta ce tana sallah manzo Allah yana tashi ɗakin nasu ba shi da girma tana kwance kuma manzo Allah zai tashi yana sallan dare kuma alqibla take a gaban shi take in zai sujada shi ya zungure ta sai ta daga kafarta ta janye kafarta in ya gama ya daga sama sai ta miki kafarta don ta ji dadin kwanciyar to suka tsace wannan lokacin babu fitillu a gidaje kenan in mutum ya taba jikin mace baya nuna alwalarsa ta warware sallah ma bata karye bata warware ba balle alwala an fahimta هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك قلت ما لن يتي ويحتج بهذا الحديث من لا يرى لمس المرأة موجبا للوضوء yace wanda baya ganin in aka taba mace alwala ta warware yace yana kafa hujja da wannan hadisi قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل منذ الله كسن شينا قيام الليل صلى سنشكين دري وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة أنا كنت كمان شكمان جنازة كي كنت أنا مش صلى to wannan duk darajoji da nana Aisha ta samu har ta je ta bar duniya aka saka ta aljanna sa'an sai ka zo kai ka ce ai kafira ce sai Allah ya shaurare ka kuma saboda Allah bai sa abin da aka yi aka gama ba هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى ابن بكير عن ليث عن أقيل عن ابن شهاب وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان ابن أيينة قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة أرب تتنا وجنا عائشة أبو بكر كي ينكي صلى كي بات صلى متاني سيأتي الكلب والحمار والمرأة إن كان صلى كريز يوتي كوكو جاكي كومتي تسينا عائشة فقالت سيدتي شبهتمونا بالحمر والكلاب kun kamanta mu dai da jakuna da karnuka tun da su suna bata sallah mu ma mace ma tana bata sallah darajar mace ya shige nan wallahi sai ta yi rantsuwa tukunna laqad ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wallahi qasam laqad allamu muwatta'atu lil qasam lit tawkid qad lit tahqiq ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli wa inni ala saririn bainahu wa bainal qibla ina kan shimfiɗa kan gado tsakanin shi da alqibla mudtaji'a fatabduli alhaja ina kwance sai daga ina bukatar na tashi fa akrahu an ajlisa fa uziya nabiyya sallallahu alaihi wasallama to ba na son na tashi na zauna na cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa an sallu min indi rijlaihi sai da sulale wajen kafafuwarsa sai na fita na je na abin da zai yi sai da ta yi rantsuwa ko wannan yare ba ce ba ta da daraja eh hadha hadithun muttafaqun ala sihhati akhrajahu muslimun an umar bin hafs wa qala mansur an ibrahima fa ansallu min qibal rijlay rijlay as-sarir hatta ansallu min lihafi قال أخبرنا أبو الحسن الشيرزي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال إتي عبد الله بن عباس الله يكرم سيداتي أقبلت راكبا على أتان ناقبات نائس نازو ناهي ناهي كان جاكي وأنا يومئذ قد ناهزت الاهتلام يتي لوكتي ناقص بلغا wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bi minan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin mutane sallah a mina famarartu bayna yadai bayna yadai ba'd as-safi fa nazaltu sai na shige gaban sahu sai na je na sauka fa arsaltu atana tarta'u sai na saki dabban ta je tana kiyo wa dakhaltu fi as-safi na je na shiga cikin sahu akai sallah fa lam yunkir zalika alayya ahad ba wanda yace min dan me kai haka sallah ta yi ko ba ta yi ba to abla dan abbas ya kafa hujja cewa fadan da suka yi aka ce alkalbu wal himaru wal mar'atu ita ta kafa hujja da gashi mace ce ita ko wannan kuma ya kafa hujja da zaki ko to shikenan saura na kare kenan ko hadha hadithun muttafaqun ala sihhati akhrajahu muhammadun an abdullahi ibn yusuf wa akhrajahu muslimun an yahya ibn yahya kilahuma an maliki قوله ناهزت الاهتلام أي قاربته لوكة يا جرم يا كسب لغاكير قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليثي قال حدثنا حدثني أبي عن جدي عن يحيى بن أيوب عن محمد بن عمر ابن علي عن عباس عن عباس بن عبيد الله ابن عباس عن الفضل ابن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظن الله صلى الله عليه وسلم يا زومنا ونحن في بادية لنا منا كويم ومعه عباس ينا تارد عباس فصلى في صحراء ليس بينه وبين ليس بين يديه سترة يصلى أشكن داجي باب سترة قبلش وحمارة لنا وكلبة تعبثان بين يديه فما بالا بذلك وإن سنتي وانا حديث سند شي ضعيفي ne sabo in ya zama da'ifi abin da ya fitar a ciki shine kare amma mace da jaki da wannan an samu hadisai sahihai da suka kore wannan an fahimta قلت في هذا الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تفتأ صلاته yace wannan hadisai suna nuna cewa in mutum na sallah bace ta zo ta shige gaban shi sallar sana nan bata lalace ba wa alaihi aktharu ahli al-ilmi min as-sahaba faman ba'dahu an la yatta'u salata al-musalli shay'un marra bayna yadayhi abinda manyan malamai suka tafi kenan qala akhbarana umar ibn abd al-aziz qala akhbarana al-qasim ibn ja'far qala akhbarana abu ali al-lu'lu'i qala haddathana abu daud qala haddathana muhammad ibn al-ala'i قال أخبرنا أبو أسامة عن مجالد عن أبي الوداد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء لا يقطع الصلاة شيء شيء كريا شكرا وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان kutunku ne wanda zai zo ya wuce gwargwado yadda za ku iya in ya kiyato shaidani ne wa haza qawlu aliyin mazhabin sayyidina ali kenan wa usmana wa ibn umara wa bihi qala ibn al-musayyib wa ash-sha'bi wa urwa wa ilayhi dhahaba malik wa thawri wa shafi'i wa ashabu ar-ra'i wa dhahaba qaumun ila annahu yaqta'u salatahu al-mar'atu wa suka ce in mace ta shige gaban shi yana sallah wai sallar ta bace kenan والحمار والكلب الأسود يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن لما صبود لا بارد أكبام أخبرنا عمر ابن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة أن سليمان ابن المغيرة أخبره عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم ياتي يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين بين يديه قيد قيد آخرة الرحل الحمار والكلب الأسود والمرأة فقلت ما بال الأسود من الأحمر سنتي تمي بمبجي سكان بكي كري دا جن كري من الأصفر من الأبيض قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان إتي لا تنبي منظر الله سيتي أي بكين كري شيطاني ني وانا حديث ضعيفي ني وقالت طائفة وقالت طائفة يقتأها المرأة الحائض والكلب الأسود wayansu mulka ce mace mai haila ko bakin kare suka shige gaban mutum yana sallah sallah su ta lalace ruya zalika an bin abbas wa bihi qala ata ibn abi rabah wa qalat ta'ifatu la yaqta'uha illa al-kalb al-aswad wayansu mulka ce a a sai dai bakin kare shine yake yake lalata sallah ruya zalika an aisha wa huwa qawlu ahmad wa ishaqa mazhabi imam ahmad kenan da ishaqa bin rahoya وقال أحمد وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء imam ahmad ya ce har yanzu dai ina da jin wani abu a raina game da mace da jaki waza ana ashabu ahmad anna hadith abi zarrin haradahu fil mar'ati wal himari hadithu aisha wa ibn abbas yace wannan hadisan da aka yi magana ga hadisin abdullah ibn abbas da hadisin na aisha sun sun sun ci karo da su to su kuma sai hai ne to su za a dauka ai aiki kenan fa baqiya khabaru abi zarrin fil kalb al aswad wala mu'arid lahu wallahu a'lam وروي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسي ان رويت ابن عباس يسي من الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث ويكرك يصلى بايا مي بكشي كوكو مي وند بكشي مي كري ويروى النهي ان يتحدث ويروى النهي ان يتحدث رجلان وبينهما احد يصلي yace an rawaito cewa ba a sun mutu wani yana sallah ku zaune kuna zaune kuma kuna hira kuna tattaunawa وكره عثمان أن يستقبل الرجل الرجل وهو يصلي وذلك إذا اشتغل به ويا ما أسمى تنا صلى كذونا كفسكتشي كان كلو شي سبو دكر يشغل دكلنك صلى ستا أبن تسام إلا فإن لم يشتغل فقد قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم in ba zai shagala da kallon ka ba tunan Aisha ta ce ai tana kwance gaban manzo Allah yana sallah kuma yana ganin ta ko wa inni la bainahu wa bainal qiblati murtaji'a على على السرير وقال زيد بن ثابت ما باليت ان الرجل لا يتقى صلاه الرجل yace ban damu ba wani baya bata nan mutum baya bata sallan mutum eh haka gama sallar da sai dai wata illa ce ta faru hadha akhiru ma warada fi hadhihi al-abwab fa ila kitab as-sala insha Allah باب صفة الصلاة باب صفة الصلاة باب نزنا صفة الصلاة يا أكي صلاة فبدأ هذا الباب بحديث مسيء صلاته إن شاء الله زام غنيكو قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المخبري عن أبي هريرة an karbo daga sayyidina Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yadda sahabiyun jalilu shi yace anna rajulan dakhala al-masjida tabbas wani mutum ya shigo masallaci wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun fi nahiyatil masjid manzon Allah kuma na zaune wani wuri wani bangare a cikin masallaci wani wuri a cikin masallacin fa salla man alladhi salla ar-rajul ad-dakhil ko thumma jaa fa sallama alayhi da idan da sallah shi zo sai ma manzon Allah sallama mana yana shiga bai je ya gaida manzon Allah ba sai da ya gaida Allah sai da yana fila tukunna ko sa'an ne je gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ميتي دخل المسجد فصلى إنا ما فصلى يا صلى mana abu hurairu ya gan shi ya yi sallah shi kuma ya san ya yi sallah sai ya je sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala lahu assalamu alayka sai manzon Allah ce wa alayka salam irji fa salli fa innaka lam tusalli قال أبو هريرة صلى فصلى رآه أبو هريرة يصلي وهو يعرف أنه يصلي لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك بالتوكيد لم تصلي لا بد أن يتوجه هذا النفي إلى شيء مقدم وإلا فقد رآه أبو هريرة يصلي وهو يعرف أنه يصلي وكل ما رآه رآه يصلي ولا سيما أتى بالتعبير صلى ما معنى صلى فعل ماضي صلى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك بالتوكيد لم تصلي فكيف نجمع نوفق بين هذين الكلمتين لا بد أن يتوجه النفي إلى شيء مقدر فإنك لم تصلي ماذا نقدر في هذا فإنك لم تصلي بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليت ما لم تصلي من يقول لك صليت النفي يتوجه إلى ماذا إيه؟ طيب سيظهر في عند الأعرابي بنفسه في المرة الثالثة ماذا قال سنسمع إن شاء الله وعليك السلام ارجي فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى من قبل ثم جاء فسلم وقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثانية أو في التي بعدها da ya haka so ɗaya so biyu to sai ga dai wannan matsalar ba irin sallan da na sani ba ne wannan sallah ce da take bukatar ilimi sai ce me me tace me yace allimni ya rasulullah allimni ya rasulullah me za a kaddara wajen fa innaka lam tusalli salatan ala ilmi bi umuri salah alaysa kadhalik fa'allimni ya rasulallah allimni ya rasulallah ya manzo Allah a sanar da ni a koya min sallah na yi sallah ne yadda a gargajiyance ba tare da na yi la'akari da ilimin sallah ba faƙala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce iza kumta ila salati in za ka yi sallah fa asbigil wudu'a ka yi alwala mai kyau ثم استقبل القبلة سأنك فسكنش القبلة فكبر كي كبرك الله أكبر كبر هرما كنكو ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن سأنك كرنت أبن دي سوك غريك القرآن هذا مجمل ماذا بما نفسره فاتحة الكتاب لأنه قال ما تيسر معك من القرآن ما تيسر معك من القرآن يبتدأ من سورة البقرة إلى برب الناس فما المقصود هنا قال هذا مقصود أو فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن المقصود فاتحة ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما كي ركوعي سأنك تقوك نسوك cikin abin da kake yi sun masjud hatta tatma inna sajidan sa'annan ka yi sujada har sai ka tatma inna sajidan sai ka samu nutsuwa da tumanina a cikin sallan a cikin sujadan sun marfa hatta tatma inna jalisan sa'annan ka dago har ka zauna zama sosai ba gaggawa sun masjud hatta tatma inna sajidan sun rafa hatta tatma inna jalisan ثم افعل ذلك في صلاتك كلها تمي منظور الله يجارى مش أتكين صلى eh eh nutsuwa sallarsa dai babu nutsuwa a ciki abinda manzo Allah ya koya masa an fahimta wa qala muhammad ibn isma'il akhbarana ishaq ibn mansur qala akhbarana abu usama قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصلي وقال في الثالثة فأعلمني يا رسول الله أسندني أقويا من أكرنتدني أنونا من وقال بعد السجود الأخير ثم رفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها sallan da ya yi mai aka rasa mu sallar da ya dai ba mu san ya iya karanta fatiha ko bai karanta ba domin ba fili ya ba balle a jiko ya iya kaza ko bai iya ba me manzo Allah ya gyara masa shine me nutsuwa a cikin sallah to mata in suna sallah ana samun nutsuwa a cikin wa'ansu don yanzu ilimi ya yadu kowa tana kokarin ta gyara sallar to kaga babu sallah kenan ko akwai erje فصل فإنك لم تصل صلاة مقبولة صلاة على علم صلاة مؤتبر بها هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة وعبد الله بن نمير قوله بما تيسر من القرآن ماذا زي فسر منا بما تيسر من القرآن أراد به فاتحة الكتاب إذا كان يحسنها ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم يجن ينا يزي إيا فاتحة سبب منزو الله يبين ركنية الفاتحة كقوله تعالى في الحدي كما عند الله يفدات إن الحدي هدايا فما استيسر من الحدي فما استيسر من الحدي أبن دي سوكك ندق هدايا والمراد منه شات ببيان السنة أم فهمت؟ وفيه دليل على وجوب الطمأنينة في الأركان لأن أمره للوجوب saboda umarnin manzon Allah lil wujubi wajibin manzon Allah ya umurce ka da abu wajibi ne kai wannan abin sai dai in wata karina ta tabbatar da ba amri wujubin bane an fahimta wa fi qawlihi thumma fa'al zalika fi salatika kulliha fadasa da haka zaka yi sallar ka baki daya دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود yace wannan na nuna wajabcin karatu a cikin raka'o'in duka raka'a ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu saboda wa'in saboda su gaggawa sai kaga raka'a ta uku ko ta hudu kamar hararo ayoyin kai kamar ba a karanta fatiha je kamar hararo ayoyin ake ba lalle sai an karanta ba qultu sai malam yace arkanu salati rukunnan sallah daga farko ai an san bambanci akwai ashurut wal arkan ashurut wal arkan duk karfin su daya muhimmanci su daya sai dai bambanci shine ashurut abu ne da ke faruwa kafin ka shiga cikin ibada arkan kuma abubuwan cikin aikin yake shine bambanci tsakanin rukuni da sharadi ko qultu arkanu salati 16 fi raka'atil ula ma'ana raka'al ula akwai rukunai goma sha shida anniyatu fi awwaliha wat takbiratul ula da kabbarar harma wal qiyami da tsayuwa wa qira'atul fatiha da karatun fatiha war ruku'i da ruku'i wa tuma'aninatu fihi da nutsuwa a cikin ruku'i wal itidalu anhu qa'iman in wal itidalu anhu qa'iman da kuma in mutum ya dago daga ruku'i ya tsaya ya miƙe tsaye ya yi samu i'tidal kafin ya je sujjada wattu ma'anina tufihi da nutsuwa a cikin wannan tsayuwar wasujudul awwal da sujjada ta farko wattu ma'anina tufihi da kuma nutsuwa a cikin sujjadar wal i'tidalu anhu jalisan in ka kuma dago sai ka daidaita ka zauna halata kaunika jalisan والطمأنينة فيه للنسوة أتكوى الزمر والسجود الثاني للسجدة bayan ka zauna sannan za ka sake sajada ta biyu wattu ma'aninatu fihi wattartibu wal muwalatu an fahimci abin da ya faɗa baka taba ganin wannan ba ko ko ka karanta baka taba ji ba ko to sai kuma yace ne wa fi rak'ati thaniyati arba'ata ashara rukunan هذه الأركان سوى النية والتكبير وأن ركن دا أكفدا بند نية تكبر هرما لو أرجع أيسو دا فرقو بزا ما ينباس تكيف مسنة وفي الجلوس للتشهد الأخير أربعة أركان زما نكرشي دا زاي تهير كرشي أكوي ركن نيبو دا هدو القعود زمن وقراءة التشهد والصلاة على النبي والتسليمة الأولى ركن نيبو دا هدو كينا زمن da karatun tahiyya din da salatu ala nabi mazhabin shafiya salatu annabin dole ne amma malikiya ba dole ne wajen malikiya wa su malikiya ba shi ma cikin tahiyya don attahiyatu lillahi in ka je kace wala ibadillahi salihin ka gama tahiyya cikin birni wayan su waje man zaka yi in ka kawo salatin annabi shi ma kabbara ka kai sahawu kenan kaman ka manta ne kana zaune shi sa mazhabin shafi'iyya kuwa tahiyyan farko wajiba ne balle tahiyyan karshe وكل صلاة هي ذات ركعتين فيها أربعة وثلاثون ركنا بالصلاة التي ركعة بيو تنا دركني ثلاثين دهدو وفي المغرب ثمانية وأربعون ركنا مغربا كما نادى ثمانية وأربعون أربعين تقوس ركني أربعين تقوس وفي ذات الأربع إثنتان وستون ركنا هذا مذهب الشافعي an gani waktalafa ahlul ilmi fiha malamai sun ƙari juna ilimi a ciki fazadu wa naqasu ala ma sayati tafsiluha insha Allah fi mawadhi'iha thumma alwaqtu والطهارة عن الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة من شرائطها أقل شرطيك نقول الوقت شغل لوكت شرطين wajibi ne akan ka shigar da lokaci don kai sallah wajibi ne akan ka samar da lokaci in lokacin ya shiga sallah ta wajaba akan ka amma lokacin bai shiga wajibi ne akan ka shigo da lokacin wat taharatu adil hadath wal khabas amma tahara sharadi ne wasatru al awrati istitra al awra واستقبال القبلة من شرائطها wayannan duk sai an samar da su sai su kafin ka fara sallar kana cewa Allahu akbar ka fara sallah ke an fahimta wannan babban ilimi ne in ka saboda zangane da sallah ba mazhabi ɗaya kake zama a kai ba fa sai ka mazhabin malikiya ga abin da suka fada ga abin da suka fada ga abin da suka fada sai ka karanta sosai ka bi shi sosai sai ka doko wani mazhabi sai ga wane ne mazhabin shi ba da sallah cikakkiyar sallah to sai ka dauka kana yi an fahimta don so kake sallaka ta zama akmal shai an fahimta ba za ka je kuma kana fada su da su bane ai sallan ku bata cika ba ai sallan ku bata cika ba malikiya ai mu'ayyan su ba su cewa amin a cikin sallah ko ba a karanta fatiha ko واقرا اذا قرا الامام مخافتا واسكت اذا ما كان ذا اعلان in liman na karatu in yi in liman na karatu koye shi kai ba kai karatu amma yana bayyanawa kai ba za ka yi karatu ba ba za ka karanta fatiha ba mazhabin maliki yake ne amma mazhabin hanabila za ka karanta liman na karanta kana karantawa fatiha kadai saboda an ce la salata illa bi illa bi bi fatihatil kitab katsarin da ke cikin wannan shine yasa sai liman na karantawa kana karantawa kana gaba fatiha ba za ka kara komai ba saboda an ce ba za su karanta ba don an ce in wa'iza in liman ya bayyana kar to amma liman na karatu suna wa'ansu suna du'a'ul istifta wa'ansu malikiya ba su du'a'ul istifta wa'ansu kuma suna yi an fahimta akwai mas'aloli da yawa haka so da yawa zaka ga in ka bi wa'ansu limamai malikiya in aka yi raka'a biyu raka'a ta uku da ta hudu din sai ka shakka anya ko an karanta fatiha sosai kamar hararo ta ake yi haka sai ga ayi sallah ko tasbihi ake yi sun ana yin haka ne za ka zo ka ji duka ayi insha Allah insha Allah ba wai karatu kake yi na jayayya ba yanzu kana so ka samu tsira ne wajen Allah kana so koman ka zama cikakke ne ba bata lokaci ake yi ba an fahimta قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن يحيى بن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن خلاد بن رافع الزرقي عن أبيه عن جده الرفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد يوما ترى منذ الله yana zaune a cikin masallaci ashe manzo Allah yakan zauna a cikin masallaci yana zikiri qala rifa'atu wa nahnu ma'ahu wannan riwaya sai kawo kare ce muna tare da manzon Allah waye zai zai ga manzon Allah na zaune masallaci ya wuce ya tafi shi ma zama zai in ja'ahu rajulun kalbadawi sai wani mutum ya zo kaman dan karkara ko fa salla wa akhaffa salatahu sai salla sai sassauta sallan bai cika sallan sosai ba thumma sarafa فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم سألنا سيزو يقيد منزو الله السلام عليك يا رسول الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيمنزو الله يأمس قيسون وعليك فرجع فصلي فإنك لم تصلي an amsa mishi gaisuwarsa kuma aka ce ka je ka sake sallah ba kai sallah ba ba sallah fa innaka lam tusalli ba kai sallah ba ko ba sallah kai ba ai ba kai sallah ba abinda kai gani kai sallah dai ba sallah ba bata cika ba faraja fa salla sai ya koma yayin sallah din thumma jaa fa sallama alaihi sai sake zuwa ya sai ma manzon Allah sallama fa qala wa alayka irji fa salli fa innaka lam tusalli fa fa'ala zalika marratayn aw thalathan da aka yi haka so biyu ko so uku kullu zalika ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa yusallimu ala an-nabiy yana sallamewa sai zai gaida manzon Allah فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصل فإنك لم تصلي فعاف الناس وكبر عليهم أن يكون أن يكون من أخف وصلاته لم يصلي في مثال suka ji tsoro gaban su ya fadi wannan dai to yanzu duk wanda ya salla mai sassauci bai tsawaita ba shi da sallah kenan irji fa salli fa innaka lam tusalli ai ba su ji aka karanta fatiha balle su musu iya ba abinda aka gani shine ya gaggauta ya gaggawa a cikin sallar babu nutsuwa to sai suka ce to duk wanda ya salla bai irin wannan bashi da salla kenan wa qala ar-rajul fi akhir zalika fa jaa rajul dakhala rajul fa qala ar-rajul sai shi wannan mutum yace fa arini wa allimni ya manzo Allah ka nuna min ka sanar da ni yadda ake salla fa inna ma ana basharu usibu wa ukhti'u ai ni mutum ne ina ina dacewa ina kuma kuskure ina yin daidai kuma ina yin kuskure fa qala ajal sai manzo Allah ya ce eh haka yake idza qumta ila salati kaga in ka tashi zaka yi sallah fatawadda kama amaraka Allah fatawadda كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن معك قول فإن كان معك قرآن فقرأ كتاش إن كان الولا كجي كتار صلى إن كان كان الفاتحة كرنتا وإلا إن بك حدث فاتحة با فاحمد الله وكبره وهلله هل فهمت ثم اركع fatma inna raki'an kan nasu a cikin ruku'in thumma atadil qa'iman sa'annan ka daidaita halin kasancewa kana tsaye in ka dago daga ruku'in ka daidaita ka tsaya ba kana dagowa sai kai ruku'i ba kamar yadda ahnaf suke thumma sujud wa atadil sajidan kai sujjada sannan ka daidaita a cikin sujjadan yadda ake sujjada kuma ka nasu thumma jlis fatma inna jalisan sa'annan ka zauna zama bayanan sujjatai kenan ka nutsu halin kasancewa kana zaune thumma qum sa'annan ka tashi fa idza fa'alta zalika wa qad tammat salatuka in kai haka sallar ka ta cika fa in taqasta minhu shay'an in taqasta min salatika in ka rage wani abu to ka rage wani abu a cikin sallarka qala fa kana hadha ahwana alaihim min al-ula annahu man intaqasa min min zalika shay'an in takasa min salati wa lam yadhhab kullaha suka ce ai wannan ya dan fi musu sauki na farko aka ce baka da sallah wannan aka ce in ka rage wani abu abinda ka rage shi ka rasa yace suka ce ya fi musu sauki da a ce baka da sallah baki daya qala abu isa hadha hadithun hasanun wa qad ruya an rifa'ata hadha alhadith min ghairi wajhin wa qad sahha mithluhu an abi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wa fihi dalilun ala wujubil qira'ati fi salah yace wannan yana nuna wajabcin karatu a cikin sallah fa in kana yusiru fatiha in zai iya karanta fatiha yajibu qira'atuha liqawlihi sallallahu alaihi wasallama la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab wajibi ne a karanta fatiha ga wanda zai iya fa in lam yuhsin fatiha in bai haddace fatiha ba tukunna kuma sallah ta kama wa yuhsinu shay'an ghayraha min alqur'ani yajibu an yaqra'a sab'a ayatin min haythu yuhsinu in bai haddace fatiha ba amma ya haddace wa'ansu ayoyi cikin alqur'ani ya karanta ayoyi guda bakwai fa in lam yuhsin in bai ba shi da komai na alqur'ani yusabbihu allaha wa yahmaduhu wa yuhaddiduhu سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله وقد روي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا wani zo wajen manzo Allah ce ya manzo Allah ni ba zai iya haddace alqur'ani ba fa fa allimni ma yuzikuni ka nuna min abin da zai wadatar in nayi sallata ta yi qala sai manzo Allah ce qul subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كفدوا عنا سلك تاي قال يا رسول الله سيت يا منظر الله هذا لله فما لي وأن الدنيا الله نجني من وأتكي ni ina nawa قال sai manzo Allah ce kul Allahumma arhamni wa afini wahadini warzuqni tughala walau salla fa nasiya alqira'ata a'ada mutai salla ya mata bai karatu ba sai ya mai saki وروي عن عمر أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف وترى أكت أن رويت سيدنا عمر يا إمام كان صلى مغربا سيبي كراتو أتشكي بدي إذا صلى قيل له ما قرأت يا أكت أي لما أبك كرت كومي با قال فكيف كان الركوع والسجود يا زكي ركوع da sujada وقالوا حسنا yace wannan babu laifi kai ba damuwa وقال لا بأس اذن yace to ai babu laifi kenan wannan sanadin da'ifi ne da wahala wannan hadisi ya inganta kenan ko ba haka bane ba saura miki goma قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي محمد بن علي بن محمد بن بويه الزراج قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا أبو سعيد الحيثم ابن كليب قال حدثنا عيسى بن أحمد العسقلاني أبو أحمد قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن علي بن يحيى بن خلاد عن رفاعة بن رافع الزرقي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم yana cikin sahabbai ma'ana ba karamar daraja ba ce babu abin da suke so a ce ai sahabi ne sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda idafa tana da ma'ana fa wannan sahabin manzon Allah ne in aka kira suna biyu kada ka dauki ɗaya kai aiki ka kalli biyu biyu za ka dauka an fahimta su da kansu manya suna da dabi su wane wane ya kai ya kama kafan takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da dabi da su fadi wannan ko to in ka zo sai kai ka dauka yaya za a ce takalmi ya fi mutum mutum kuma shine ashraful khalq an fahimta da kaza da kaza da kaza da dan adam dan adam shine ashraful makhluqi to ya zaka ce takalmi ya fi shi sai a ce a'a ba takalmi aka fada ba duk takalman duniya ya ba za su kai mutum ba amma takalmin wa sai ka duba wanda aka danganta takalmin zuwa gare shi shi za ka kalla ba takalmin ba ba haka bane ba gumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce yafi komai kanshi to gumi kowa na gudun gumi kan jigir na kanka ma kana gudu ne amma ka ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba aka ce gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza da manzon Allah komai inda aka ce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kar ka kalli wannan abin ka kalli inda aka danganta abin ba zai taba yiwuwa manzon Allah ne ya dosaro albarka a can ba shi wannan abin da aka danganta shi manzon Allah shine ya samu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kasar Madina har masallacin Annabi har masallacin Annabi ba manzo Allah ne samu daraja da masallacin ba ba ya gina masallacin da manzo Allah na da darajar shiga fi masallacin masallacin ya samu daraja ne dawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daraja ne daga wa ko dai manzo Allah ne ya samu daraja da kabarin duk kabarin duniya ba ba kabarin da yake kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda idza ne wai ne a yanzu an fara fahimta a hankali ja ana jayayya yanzu sosai ya fara ɗan sarki ko ya fara ɗan sanyi ko ya yi mai ya yi laushi sosai قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد manzo Allah na zaune a cikin masallaci al-masjidi al-madina an ce al-masjid sai ce masjid quba masjid bani zurayk masjid amma ka ce al-masjid ma huwa al-maqsud bi wa rajulun yusalli wa mutum yana sallah falamma sarafa ata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'id salataka fa innaka lam tusalli ka sake sallanka ai baka yi sallah ba faraja a fasalla ka nahuyin mimma salla shi ya sake komawa da yake abin da ya iya kenan haka ya sake maimaitawa falan man sarrafa a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a'id salataka fa innaka lam tusalli ka maimaita ka sake sallan ka saboda kai baka yi salla ba wa qala ya rasulullah yaga abin ya ishe shi yanzu dai matsalar ta fi ta shige ilimin shi da kokolwan shi da mai shi ce ya rasulullah fa'allimni to ya manzo Allah a sanar da ni a koya min sallah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idza uqimatis salatu fakabbir thumma qra' bi fatihatil kitabi idza uqimat ku idza aqamta salat idza uqimatis salatu wai me kenan in eh إذا أقيمت الصلاة غير إذا أقمت الصلاة إذا أقمت الصلاة كي كدي إذا أقيمت الصلاة إن أكا تيد صلاة أكا تيد إقامة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب كي كبر سألنك كرنت فاتحة وما تيسر da abin da ya sauwaka na ayoyi ko surori sun marka sa'an na kai ruku'i fa'iza raka'ata faj'al rahataika ala rukbataika ka sa tafukanka guda biyu akan gwiwoyinka guda biyu famdud zaharaka ka mika da bayanka a cikin fikihul malikiya ta inda in aka do aje kwariya a bayanka ba zai fadi ba zai yana tsaye mana kai daidai kenan kai in ka ga ban maliki zai maka ruku'i zaka yi mamaki wa makin li ruku'ika wa idza rafa'ta ra'sak in ka dago fakum hatta tarji al'izamu ila mafasiriha ka miƙe har kowace gaba ta koma inda take sun masjud sa'an nan ka yi sujjada fa'iza sajadta in ka yi sujjada famakin lisujudika fa'iza rafa'ata fajilis ala faƙizika al-yusra in ka dago sai ka zauna a kan cinyar ta hagu sun masna zalika fi kulli raka'atin wa sajdatin هذا حديث حسن وفيه دليل على وجوب القراءة في الركعات كلها كما يجب الركوع والسجود في الركعات كلها وجوز أصحاب الرأي التسبيح في الركعتين الأخير أصحاب الرأي وإنسما لما أهناف سكتي عندي كي ركعة تفرقو تبيو سورة أخرى تهدو باسيكا كارن باسيكا كارتو با سيكا تسبيح إن كي تسبيح هاي بدلا من القراءة ويروى عن علي من طريق الحارس الأعور يسبه في الأخرين ولا يصح بإن قد كما an fara gwagwarmaya a cikin sallah ku اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم Mm-hmm. شاء الله Muna cikin ba ta koci ta ƙashin da ce rana ta tafi wallahi